بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah maɗaukaki da ya sake haɗa mu a wannan yammaci na litinin 21 ga watan Muharram a shekara ta 1440 daidai da hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wanda shi ne ɗaya ga watan goma a shekara ta 2018 a lissafin miladiya a darasinmu na saba'in daidai za mu tashi insha Allah karatun littafin فضل الإسلام مالا محمد بن عبد الوهاب تاردا شرح سدمك بنا مالا صالح ابن عبد العزيز ابن محمد بن إبراهيم آل الشيخ من فارا wato a shafi na 94 mun fara daga shafi na 93 a hadithin ko ce asar na Hudhaifa ibn al-Yaman radiyallahu anhu da yake magana da malamai ɗaliban ilimi cewa su tsaya a kan hanya madaidaiciya to a cikin wannan har ya kawo mana asar na alhassan albasri da bayanin da ya yi da ta'aliki a kansa za mu tashi inda ya ce lihada kanat wasilatu tauhidin nasi hiya an yi wahadu ala sunnati ma ba laifi makaranto shi asar ɗin wanda ake sharhin wato athar hudhaifa na shafi 93 وفي الصحيح قال بعدها رحمه الله وفي الصحيح عن حذيفة نعم
لا معشر القراء مستقيم فإن طلبتم فقد سبقتم سبقا بعيدا فإن أخذتم يمينا وشمالا فقد سبقتم ضلالا بعيدا
wannan shine asalin athar din da Hudhaifa ibn al-Yaman sahibu sirrin Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kira ga malamai yace qurra'u yana nufin makaranta da kulawa makaranta da fahimta masu karanta alkur'ani da fahimta da sanin tafsirinsa masu karanta maganganun manzan Allah sallallahu Alaihi da haddace su tare da fahimta da kulawa yace ku miƙe ku tsaya akan hanya istiqama abinda ake nufi da ita abu ne da ya kunshi abubuwa guda biyu alfiqhu fi din wa mulazamatu sunna wannan shine istiqama alfiqhu fi din wa mulazamatu as-sunna neman ilimin addini da fahimta mai kyau a kansa ta bangaren aqidu ta bangaren maganganu bangaren ayyuka mutum ya zama yana da ilimi inda ilimi to abubuwa za su tafi idan babu ilimi komai ake yi duk kishin addini sai ya zama bai amfani ba don aka yi ilimi kuma to a yi mulazamatu sunna a lazimci sunna kada ka yi ilimi kuma ya zama kana shigo da ra'ayinka ka fifita shi akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ne shine istiqama to sai ce ku tsaya akan hanya fa in istaqamtum in kuka miƙe akan hanya faqad sabaqtum sabqan ba'ida to lalle kun yi nisa kun tsere wa mutane tsira mai nisa tsakaninku da sauran jama'a za su zama cewa ba za su cimma ku ba fa in akhadhtum yaminan wa shimala in ku kuka kama dama ko hagu kuka bar hanyar nan ta tsakiya faqad dalaltum dalalan ba'ida to kun bata bata shi ma mai nisa in kun tsaya kan hanya to za ku yi gaba kuma ba wanda zai cin muku in ku kuka karkace to za ku yi nisa shi ma a nisan za ku fi sauran mutane bata Allah ya tsare mu to karkashin wannan ne ya kawo mana kuma cikin bayaninsa magana mai kyau ta Al-Hasan al-Basri yake cewa ya milhal ardi la tafsudu li'annahu in fasada al-milhu lam yu'kali at-ta'am lam yu'kali at-ta'am aisha ya ku gishirin ƙasa mana gishirin duniya gishirin rayuwar jama'a kada ku lalace malamai kenan in malamai suka kintsu suka tsaya a hanya ba su lalace ba al'umma za ta kintsu in ku malamai suka lalace suka kama son zuciya da sha'awa shine wannan yaminan wa shimalan din yawwa ko son zuciya ko sha'awoyi mana son zuciya a kar a shiga bidiyo'i da ra'ayoyin da za a saba wa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana ganin an fi manzon Allah sani ko da ba faɗi haka da baki ba ana kirkiro sabon abubuwa ana bautawa Allah da su alhali annabin Allah sallallahu alaihi wasallama bai zo da su a matsayin ibada ba ko kuma a bisan wato sha'awa sha'awar duniya sha'awar ciki sha'awar farji sha'awar shugabanci sha'awa abubuwa dai da yawa to duk inda aka same su to abubuwa sun lalace to malamai in suka lalace ta wannan al'umma ma gaba ɗaya sai ta lalace shi yasa ya kira su gishirin duniya inji al-hasan al-basri isi li annahu in fasada al-milhu domin kuwa idan gishiri ya lalace lam yu'kali ta'amu to ba za a ci abinci ba domin yadda gishiri yake da muhimmanci a abinci in babu shi ko ya ɓaci to sai ya zama cewa abinci bai daɗin ci ba to bayan ya ce wa hada sahihun wa huwa min balighi fiqhi wa inayatihi li anna al-qurra talabati al-ilmi أهل الاستقامة الذين ينظر إليهم إن أخذوا يمينا وشمالا فسدت الجماعة لأنه لا بد أن يكون تفرق ولا بد أن تكون أقوال مختلفة shine gaya mana da ya tasirin rarrabuwa in aka bi hanyoyi daban-daban kowanne malami da fahimtarsa wannan yayi can wannan yayi can an ki tsayawa akan abin da aka sani shine musuluncin asali kowa ya kama hanyarsa ko saboda neman shugabanci ko saboda kwaɗayin abin duniya ba za a tsaya kan abin da ke shine na manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam to shikenan sai kaga al'amura sun lalace kuma al'umma sai ta lalace saboda kowa da wanda zai bi wannan ya bi wancan wannan ya bi wannan wannan ya bi wancan in ko aka haka kun ga al'umma ta rarraba to shi na yake gaya mana cewa babu abin da ke haɗa mutane dama sai kowa guda biyu ƙarfi biyu ne ke haɗa mutane ƙuwatu sultan da ƙarfin shugabanci sarauta da mulki a sa abu lalle ya faru a ɗora gaskiya akan mutane lalle ita za su bi ko kuma ƙuwatu ahlil ilmi ƙarfin malamai to ƙarfin ilimi da ƙarfin shugabanci shine ke sa mutane su miƙe sai ga idan aka yi sa'a shugaba na kirki ne sai ya ɗora mutane lalle su tsaya akan abin da yake daidai hakanan malamai suna aikin su yadda ya kamata sai ga mutane suna aikata abin da ya kamata amma in bangare biyun nan aka lalace to shikenan al'umma ta gama taɓarɓarewa Allah kyauta to za mu tashi inda yake cewa lihada kanat wasilatu tauhidin nasi hiya an yuwahhadu ala sunnati sau da yawa zaka ji mutane suna kwaɗayin a haɗa kai a haɗa kai a haɗa kai kowa kuma yana jin damuwa akan rarrabuwar al'umma musamman rarrabuwar musulmi abin ya yi yawa don me yasa ake rabuwar kai ba kalma ɗaya wani haƙiƙa cuta ce kuma babu wanda baya jin damuwarta kuma saɓa wa umarnin Allah ne Allah maɗauki ya umarce mu duk da ya san a ɗabi'ar ɗan adam yadda ya halicci ɗan adam ya halicce shi zai saba kuma da ya faɗa wali dalika khalaqahu don haka Allah madauki ya halicce su don haka sabani ɗabi'a ce ta halittar ɗan adam dole yadda nake ganin abu ba haka zaka gan shi ba yadda kake gani ba lalle da mai da nake gani ba to wannan ɗabi'ar in ta kai ga a rarraba addini wannan yabi wannan daban a saba ma abinda Allah ya ce a saba abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to an samu abinda ake kira tafarruqi akwai bambanci tsakanin ikhtilafi da kuma tafarruqi na mun taba magana akan wannan yawa sabani ga ayi dama wannan yace ayi hagu cikin abin da ya halatta ayi hakan masalolin fiqihu halal da haram wannan yace abu kaza halal ne wannan yace abu kaza halal wannan duk abu ne masu sauki amma in ya kai ga sabanin za a iya gina kauna soyayya da kuma kiyayya da kyama a ƙarƙashin haka to ne shi ake ce matafarruqi an fahimci abin ka ji ba ka son wane saboda yana kan hanya kaza in bai bi hanyar ka ba to ba mutumin kirki ba ne wani shine tafarruki ma idan saɓani ne na halal da haram wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza kuma duka kamar da malaman nan manya suka sassaɓa mazhabar abu hanifa maliku shafi'i addinin su ɗaya fahimta su ɗaya duk ra'ayoyi a aƙida ra'ayin su ɗaya in aka zo zancen tauhidi da aƙida dukkanin su ba mai bautawa wani sai Allah Allah kawai ake bautawa kuma sannan akan sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam amma za ka ga fahimtar su dangane da aya kaza shine wannan yace eh za a iya fahimtar kaza wannan ma yace za a iya fahimtar kaza a mas'alolin ijtihadi mas'alar ijtihadi yajuzu al-ikhtilafu fiha amma mas'alolin da ba na ijtihadi bane Allah ɗaya za a bautawa wani yazo yace ba ba laifi wani ma dan raba shi ma to a wannan an samu matsala yawa idan dai aka samu haka to wannan matsala ce ba sabanin malamai bane ba ka zuwa ka ce a to tunda malam wani ya ce kaza ya halatta to ai me zai hana a ɗauka a'a ana bin Allah ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin waɗannan matsaloli duk wanda ya saba musu sai a aje maganar sa gefe a bi maganar Allah da ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka sai ki cewa don haka hanyar da za a haɗa kan mutane saka duk mai sha'awar kai ya haɗu ya saurari wannan hanyar da za a haɗa kan mutane hiya ita ce an yi wahadu ala sunnati a haɗa su a haɗa kan mutane a kan sunna da mai ƙoƙarin haɗawar da waɗanda ake ƙoƙarin haɗa su dukka in manufar ta zama ɗaya ce a kan sunna za a haɗu to sai ga ba za a samu rikici ba kada mai ƙoƙarin haɗawar ya haɗa su a kan ra'ayinsa shi kaɗai ko kuma ra'ayin da aka cakuɗo shi aka ce komai ma daidai ne wannan ba ra'ayi ba ne yauwa amma lallai addinin Allah wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi shine kadai abin da yake daidai kuma idan ba shi aka bi ba to za a saba wa Allah a saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan yace was-sabil as-sunnati was-sabil mun yi wannan a baya as-sunnati was-sabil kamar maganar la ilaha illallah muhammadur rasulullah yawwa kan hanya madaidaiciya da kuma tafarkin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wal istiqama da kuma tsayawa akan abin nan guda biyu kamar da ambata mana ma'anar istiqama shine at-tafaqquhu fi din wa mulazamatu sunnah wannan shine ma'anar istiqama don aka tsaya a waɗannan sai shi wa hadhihi aqsaru tariqi wannan ita ce hanyar da tafi kowace takaituwa ma'ana in kana neman shortcut ne da za a haɗa kai to ita ce wannan amma duk dabarar ɗan adam a haɗu to in ba wannan aka ba ba za a samu haɗin kai ba haɗin kan dai da za a ce abu ɗaya ake bautawa fahimta ɗaya ake yi to ba zai samu ba sai in wannan za a bi in za a bi wannan sai ga an samu haɗuwar kai in dai ba kuma an shigo da son zuciya ta ɓangaren sha'awa ko kuma mene shubuha ba ana samun shubuha to za a koma bid'a ana samun sha'awa za a samu son zuciyar da za a kauce daga kan hanya babu istiqama haka dole waɗannan abubuwan sai an kau da su shi yasa a musulunci kuka ga a tafiyar mutanen farko sahabbai da suka zauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mujtama'in su rayuwar da suka yi ba ta irin wadda ake ciki yanzu ba ce da ake cewa rayuwa ta pluralism a bar kowa abin da yake yi daidai ne kowa hanyarsa daidai ce a samu wani abu daban da zai haɗa kawai iya maganar zaman lafiya ne wannan kada ya taɓa wannan kada ya taɓa wannan wannan ta abin in ana zaune da ɓangarori daban-daban shi ne ake amfani da wannan saboda kawai a zauna lafiya amfaninta maganar zaman lafiya maslahohi na rayuwa su tafi daidai maslahar rayuwa amma rayuwar addini in ana son haɗin kai a kanta to dole ra'ayin guda ɗaya ne ba da yawa ba ne pluralism dangane da addini ba daidai ba ne amma dangane da rayuwar duniya saboda a zauna lafiya wannan masu shugabanci a zamanin yanzu suna amfani da ita saboda ba wata hanyar saboda jama'ar dole kan a rarrabe yake an fahimci abin da ke nufi yawa amma in dai addini ne to in ba ɗaya aka tsaya a kansa ba to gaskiya akan kuskure ake shekaran jiya ina jin ba ji ba na kalli wani abu na bidiyo wata baiwar Allah babba a wannan ƙasa tamu tana lecture a wata jami'a wata lecture mai haɗarin gaske cewa a kiyaye a daina ɗaukar abubuwa to the level of certainty cewa ra'ayina shine kawai gaskiya ra'ayin kowa ba daidai ba ne kowane abu komai yawwa kawai ka ɗauki cewa ka tsaya akan kokonto akan ko me cewa na wani kila ya zama shine mafi gaskiya to wannan irin ra'ayin akwai su da daddin philosophies ne yanzu ake so a dan dawo da su saboda a raba samarinmu da harkar addini da fahimtar addini a rika kula ɗalibai a jami'o'i lakcoci da ake zuwa a rika kula kowa ya zo me yake cewa akwai ɓangaren da yake hidima ga shugabancin ƙasa da jiha da sauransu ta ɓangaren zaman lafiya wannan daban harkar addini kuma me za ka ɗauka a zuciyarka ka tsira da shi a gun ubangiji wannan daban an fahimci waɗannan abubuwan yau kar ka bari a kai ka ga cewa ka ce wai babu wani abu wai komai ma daidai ne har ana zancen maganin muninsu suna da yawa ba labarin nake so in ba kuma ba zan faɗi waye ba kowace ce amma abin da nake faɗa shine fikirar shigowarta ko da zaka ci karo da abin to ka kula cewa ba daidai ba ce har ana zancen yara da ake haihuwarsu namiji ko mace suna cewa wai duk addinin da muke yi kowa yana yin addininsa ne saboda shi ya samu ana yi a inda aka haife shi ana mutum yana musulunci ne da an haife shi a arewacin Najeriya da an haife shi a wata kasar daban ko a wani wurin daban inda kiristanci ake to da shi ma kirista ne don haka kawai samun kanka kai by chance da haka karka zargi kowa akan shi ma abin da yake sannan kuma halitta har yanzu ita ma an halice ka namiji an halicci wata mace yanzu tunanin da wasu suke wani yaro zai tashi a gida da shagwaba gun iyayensa yana cewa shi fa baya son ya zama namiji ya fi so ya zama mace da haka in ya ce yana son a yi masa operation ya koma mace namiji a yi mace to a bashi yarinya mata ce tana son ta koma mace ita ma tana da yanci a ba ta dama ce abin duk hadda irin wannan a cikin maganganun cewa a daina zargin kowa kowa kawai daidai yake to wannan hakika ba akan ba wani addini ba ba musulunci kawai ba duk addinai ba sa yarda da wannan aqida aqida ce da ake shigo da ita cikin kwakwalen mutanen zamanin yanzu don ta raba su da tunani mai kyau a kowane abu na rayuwarsu a kiyaye a kiyaye da Allah Allah tsare mu to sai yake cewa wa hadhihi aksaru tariqin an yuwahhadu ala sabili wal istiqama shine a takaitacciyar hanya shortcut ta hadin kai ita ce wannan a daidaita mutane a hada kansu akan hanya madaidaiciya kuma a tsayu akanta fa idza istaqamna ala sunnati in muka tsayu akan sunna والسبيل لتفركي وكنا شيئا واحدا مكذما أبو داع في ذلك لا نأخذ يمينا وشمالا بدامي دامك وهبوبا كما ذكر قضيفة رضي الله عنه فإن الناس سيستقيمون نين فإن هذا نسم سواء ما لمين سوني القراء إما لم يسك هذا كنسو تشكي إن سيدي كيسين دياك أي ما في يوم متعني ما سبي يا نيجا ما لمنسو kowa ka zauna da shi yana da malaminsa da ya gamsu da shi ni da malam wani ne duk abin da ya ce ni ma zan yi saboda zuciyarsa ta kwanta da wannan malami haka ne ko ba haka ba to da a ce malaman gaba ɗaya kowa zai aje ra'ayinsa sai a zo kan sunna a tsaya kan sunna sunna dai ba mai kyamata duk da wahala ka ji wani mutum ya zo ce ni fa sunnan nan ba na santa da wahala mutum ya faɗa haka saboda sunna ta waye ta annabi shi sama kowa kuma yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alal aƙalla a kafin a shiga wasu wurare na ga wani kwanan nan yana cewa wai dan mai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wai a cikin musulmi ne fa me yasa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ci maka da yaƙi zai rushe musu gumakansu abubuwa ne na na tarihin mutane a bar al'umma da tarihin su da suna nan yanzu an rika ganin hotunan sai a maintaining history musulmi yake faɗin wannan da haka shi yasa a zamanin yanzu wallahi ka kiyaye social media din nan ya daya dan da ake da jefe-jefen da ake da harbo abubuwa da ake jefowa ba abin da ke yakin kwakwalen mutane da addinin su irin wannan zantukan da irin wannan suna da yawa mu kyale su la'alla wata ran ko wata lecture za a kan wannan ayi mu tsaya kan littafin a sai ce fa inna nasa sayastaqimun yawa in malamai suka tsaya akan hanya to shikenan mutane insha Allah za su tsaya akan hanya وإن الولاية ستتأثر ويكون هناك قوة sannan har shugabanci sai ya tafirantu da wannan haɗin kan na malamai sai kuma a samu ƙarfi shi yasa a ƙasashe da yawa ƙasashe da yawa masu shugabanci da ba sa son su bi malamai akan fatawarsu ko me za su ce musu sukan yi ƙoƙarin su ga cewa malaman ba su haɗa kansu ba ana ziga wannan ana ziga wancan ana ziga wannan a taimaka wannan akan manufarsa wancan ma a taimaka masa akan manufarsa saboda duka dai kada a samu wani ittifaqi da abubuwa za su daidaita domin da jama'a sun haɗa kai akan malamai duk malamai sun zama ra'ayi ɗaya ne yanzu ka kaddara mun dan Allah ce a Najeriya malamai dubbai ake da su ko ba magana dubu kaɗan ba a ce duk sunna ake bi kowa yana girma kuma a ce babu son zuciya ba kwaɗayin abin duniya da tarbiyya mai kyau da halaye mai kyau da ɗabi'un gyara mutane da kwaɗayin al'umma ta tsaya akan daidai me kake tsammani zai faru yanzu masu yawo suna neman ƙuri'a za su tafi wani in ba su ba dole su za su ce ma ga abin da za a yi domin in suka je wurin sauran mutane za su samu jama'ar duk suna kan abin da malaman suka ce musu to malaman kuma ya zama zuciyarsu mai kyau ce nan magana take yauwa ba kwaɗayin abin duniya ba roƙe-roƙe ba zub da mutunci so ake addinin ya rayu ya ci gaba da kuma ƙoƙarin haɗin kai kowa ana ɗauka ne masa kyakkyawan zato to sai kaga cewa dole ne ma wasu wanda ba malamai ba su bi malamai haka ne ko ba haka ba to wannan shine dai abin da Hudhaifa yake gaya wa malamai anan ku tsaya akan hanya in kun tsaya a to kun yi tsere kun riga mutane sosai in kuwa ko ka karshe ko ka wuce dama ko hagu to za ku bata bata wanda yake mai nisa to sai shi gaba yake cewa wa kullu man ra'a tarikh al-muslimin al-mutaakhir duk wanda ya ga tarihin musulmi na baya bayan nan min thalathati quruni karni uku da suka wuce zuwa nan baya ma'ana zuwa nan inda muke daga karni uku kayo baya yawwa ba ka tafi can ba kamar misali shekara ɗari uku misali da suka wuce ƙarni shekara ɗari ko da ke lafazin ƙarni yana da fassara biyu kamar da manzan Allah sun yake cewa khairun nasi ƙarni fiyayyen mutane su ne ƙarni na to ƙarni ana nufin tsare ku abokan zama yana nufin sahabbansa sai yasa ya ce thumma alladhina yalunahu bai ba da isharar zuwa ga yalunaha ma'ana zamani ba yana nufin fatara tarihiya ba a'a yana nufin sahabbai thumma alladhina yalunhum sai aka ce waɗannan tabi'ai da kuma tabi'an tabi'ai akwai kuma ma'ana ta biyu shine karni ana nufin wata fatara ta zamani wani ayyanannen lokaci to shine su ma suka yi sabani malamai to an an ce karni ana nufin wasu su ce shekara 70 suka ce ana nufin karnin ana nufin generation tunda galibi generation shekara 70 wasu kuma su ce karnin ana nufin shekara 100 dole ya fi shahara a bakin mutane haka amma ilmanci malamai sukan kasa wannan abun kashi uku kamar da muka ji yau na'am yau wasu tuna wasu bone wannan shekarun mutane galibin shekarun mutane kenan generation da akan canza to amma dai century a gun bature shekara ɗari ne to in karni ana nufin century to shekara ɗari an fahimci abin to mutum ya duba daga shekara ɗari uku da suka wuce zuwa yanzu da muke ciki in ji malam a wani littafi ya ce waje da annahu ma ƙauye unasun illa bilijtima'i fi dinihim zai ga cewa mutane ba su yi samu wani ƙarfi ba sai idan sun haɗu akan addini wala ba'ufu rauni kuma ba zai same su ba illa bi tafarruqi sai idan an samu tafarruqi an samu hanyoyi da yawa firka firka firka firka da yawa kullum ƙungiya ta fito kowa ya fi kowa ilimi a fahimtarsa wani shi dama ake ce mata farruƙi annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa sataftariqu ummati ala 73 firqa kulluha fi an-nar illa wahida abin da yake nufi wasu suna tsammanin cewa rabuwa gida 73 nan ana nufin ɗaiɗaikun ƙungiyoyi za su kai 73 ba haka ake nufi ina jin ba kuma ta mun karanta hadithin iftiraq a nan wurin abinda ake nufi usulin ƙungiyoyin da suka rarrabu daga asalin musuluncin farko mainstream musulunci su ne saba'in da uku in ba haka ba guda ɗaya ma za ka ga wata ta kai saba'in yanzu ƙungiyoyin shi'a kawai sun fi saba'in na shi'a kawai in ka zancen ɗariƙun sufaye wannan sun fi ɗari uku yau ƙwarai sun fi ɗari uku ɗariƙun sufa ɗariƙar wani ɗariƙar kaza ɗariƙar kaza wannan su ma a dunƙule sun ma fi haka sannan a tafiye-tafiye iri-iri sai ga nan da nan abu ne mai sauƙi ai wannan ya saba da malaminsa shi ma ya koma gefe ya kafa ƙungiyarsa ba wahala ne da shi ba hmm? Allah ke yanzu wannan yana zaune ya ga dama ya ce daga ya ba ruwansa da mu ya koma sai a ce dan kaza wannan cewa dan kaza din ai dama shine kungiyanci daga kawa ne ka ce kai ba ruwanka da sauran jama'a to shine abin da ake nufi da tafarruqi Allah tsare mu to in har kaga an yi rauni to sababin sa wannan tafarruqi ne babu al'umma da take kukan wannan lamari a yanzu irin al'ummar mu ta musulmi musamman nan arewacin Najeriya yadda muke a siyasance ba alƙibla a ilmance babu alƙibla a sana'ance babu alƙibla tattalin arziki babu alƙibla shugabancin al'umma shugabanni su tattaro mutane su samu confidence ɗinsu a tafi tare duk babu ko ina kowanne gari zaman su daban haka muke ko ba haka muke kuma duk ran da ba a gyara wannan ba to haka za a ci gaba sai an samu wannan haɗin kai ɗin Allah ba mu haɗin kai akan kuma gaskiya to sai yake cewa wa idza tafarraqu in ku suka rarraba tasallata ahlul jahiliyyati shikenan sai ma abuta jahiliya sai su sai tsara sai su rinjaye akan mutane mecece jahiliya kun manta menene jahiliya a cikin darasin da muka karanta mukhalafatu ma jaa bihi ar-rusul ma ja'at bihi ar-rusul sabanin abin da manzanni suka zo da shi ake ce ma jahiliya yawa duk abin da ya saba abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi to jahiliya ce ta sai sai to in kuwa aka rarraba to za a samu ahlul jahiliya ma'abuta jahiliya za su yi rinjaye sai sai tsara akan mu su fi karfin mu wa agharru ba'dhum bi ba'd kuma sashe ya rika wato ziga sashe za a yi amfani da sashe a yaƙi sashe sai zama waɗannan su ahalul jahiliya in suka hau kanmu sai su yi amfani da wannan ɓangaren sai su bugi waɗannan sai su yi amfani da waɗancan sai su bugi waɗannan cike nan babu zancen zaman lafiya wa akhadhu min al-khilafi wal ijtihadati ma yuyassiru sabila sunan al-jahiliyyati al-mukhtalifa sai ya zama cewa sai amfani da wannan saɓanin da wannan istihadat ɗin su riƙe abin da zai sauƙaƙe musu hanyar sunnonin jahiliya daban-daban su haukan mutane maimakon a samu sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lidalika kanat wasiyatu hudhaifata wasiyatan azimatan fi samim almanhaj alladhi ikhtassa aw ikhtassa bihi sahabatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shi yasa wasiyar manzan a wasiyar nan ta Hudhaifa ta zama wasiya ce babba a cikin ainihin manhaji samimin abu wato ainihin tsagwaron cikinsa ba a waje ba alladhi ikhtassa bihi sahabata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wanda yake banci sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai ce ya ma'shar al-qurra ya ku malamai istaqimu ku tsaya akan hanya بالتفقه في الدين وملازمة السنة فإن استقمتم إن كوكا تسيا بالتفقه في الدين وملازمة السنة فقد سبقتم سبقا بعيدا تللبا ميتمكو شنو معنى وانا نتي يعني سبقتم في الخير زي ما كن يلجي الهيري سبقتم في الدعوة كن يلجي كن سيري ومتاني في الدعوة وجن دعوة سبقتم في التأثير هكذا ذاك لجي وجن تأثيري duk wata ƙungiya da za ta zo ba za ta yi tasiri a kan al'umma ba irin tasirin da za ku yi. Me tasiri? Karɓuwa abin da kake faɗa ya shiga jikin mutane, mutane su karɓe shi su amfana da shi har a gan shi a ayyukansu da maganganunsu, shi ake nufi da tasiri. Idan malamai suka tsaya akan hanya, da tsoron Allah, da ilimi, da tsayawa akan hanya, in sha Allah za su juya kwakwalen mutane shi yasa babu abin da ke tada hankalin mabiyi irin ya ga malami ya kauce daga hanya mummunan abu ne tasiri ne mummuna a ga malami yana aikata abin da yake sabawa abin da ya karantar saboda yana warware tunani mai kyau daga wanda yake gayawa ashe dama abin duk zance ake gaya mana mu ba yi ake ba to kuma wannan abin sai ya raunana ka shi yasa ai suna sha'awar malami ya kuskure saboda dama so suke duk a zo a taru a zama ɗaya sai ce shikenan ashe ma ba wani amfanin wa'azin da ake amma in malami ya tsaya daidai to yana faɗa an san da gaske yake za ga yana tasiri yana shiga jikin mutane saboda abin daga zuciyarsa yake kuma ya shiga zuciya sai ya amfanar da mutane sai ga ya gyara mutane amma in ana kokwanton shi ma ba da gaske yake ba sai ga cewa effect din da zai samu a maganganun da yake a mutane samsam ba zai zama mai karfi ba ba zai yawa ba da haka yana da muhimmanci malamai su ɗauki matakin gyara hanyar su ba mala'iku ba ne mu babu mala'iku a zamani yanzu dole ne mutum ya fada yau nan ya fada can kuma su mutanen su ma su riƙe wa malaman adalci a daina neman laifuffukan su in sun yi din a ɗauka kuskure ne to amma in mutum ya miƙe akan haka halinsa yake da'iman sabawa to gaskiya ba shine mai ilmantar da mutane ba ba shine mai shiryar da mutane ba kuma hasara za a yi Allah ya kyauta to sai ke cewa fa in akhadtum yaminan wa shimala in kuka yi kama dama ko hagu min jihati shubuhati ta bangaren shubuhohi shubuha shine duk abin da zai kore maka yaqini duk abin da ba gaskiya ba ya kama da gaskiya ka dauka ka bi shi alhali ba shine gaskiya ba bidi'o'i shubuha ne ko kwanto a addini shubuha ne kamar irin wannan labarin lecture da na gaya muku gaba ɗayanta daga farko har ƙarshen ta shubuha ce da za ta kawar maka tunanin addinin ka gaba ɗayansa ta sa maka kokonto a ciki tunda ana umarta ka da kayi kokonto kayi watsi da yaqini haka ba abin da ya kai wannan shubuha yawa aw min jihati shahawati ko kuma ta bangaren sha'awai sha'awa ayi ayi abin da ake so a miƙe kafa a fantama a ci abin da ake so a sha abin da ake so a yi mu'amala irin wanda ake so da mata irin wanda ake so da maza irin wanda ake so wannan ce ake ce ma sha'awa ka kashe wanda kake so kawai saboda bukatar ka tabiya duk a bangaren sha'awa yake Allah ya tsare mu to sai ce faqad dalaltum dalalan ba'ida in kuka yi haka kun bata bata mai nisa wa idza dhalla alqurra'u in ku malamai suka bata wa dhalla ulama malamai aka ce sun bi wata hanya wa dhalla talabatul ilmi masu neman ilimi su bata wa dhalla du'atu masu wa'azi su bata fa inna nasa min babin aula an yadillu to mutane wanda ba su ba su suka fi cancantar ma a ce sun bata shi yasa a zamanin yanzu da aka fi karfin namu musamman muka shiga wani yanayi da shekaru talatin da suka gabata zuwa yanzu kwakwalen mutane an fi juya su ta hanyar midiya fiye da yadda wani abu yake juya su ko ba haka bane fa'idar yin rediyo da talabijin ta fi ƙarfi ga wanda ya mallaka wanda duk ya mallaka shi ke gaya mutane abin da shi yake so da yaren da yake so da irin yadda yake so su fahimta haka ne ko ba haka bane yawwa zai iya moldin kwakwalen mutane irin ya seta su yadda ya ga dama haka sharrin media yake to yanzu da aka zo aka samu wannan abin da ake ce ma yanci na kowa ya karanta abin da ya ga dama to sai sharrin ya fi yawa maimakon ya zama kaɗan sai zama kowa yana zaɓar abin da zai karanta to amma kuma ba shi da ilimi na tushe akan bambancewa da tantancewa menene mai kyau menene marar kyau duk wani abu da ka sani a duniya yanzu za a iya maka tallansa a intanet kowane irin abu ne don ku kai bincika ka kamo wa kanka sai ka nuna ka karanta washe gari kawai ba a sani ba ashe mutum ya je ya yi dare yana ta karance karance ashe ya karanto abin da zai fidda shi daga addini bai sani ya ɗauka bincike ke addini to shi yasa daga an cire tasirin malamai akan mutane ba su suke gaya mutane mai za su yarda da shi ba to shi kenan sai ga mutane bata ya ƙara faɗi ya ƙara yawaita rarrabuwa kuma ta ƙaru su waɗanda suka sauko mana waɗannan abubuwan na media da intanet nan nan da sauƙi ka samu kaza ka samu kaza ta ɓangare biyu suke hawa kanmu ɓangaren tacewa da tatso abin da muke yi yanzu duk abin da kake duk group ɗin da kake na intanet da duk irin inda ka shiga ne a laptop ɗinka ne ko a wayarka duk website ɗin da kai visiting da detail ɗinsa tafasil da ƙiƙa duk yana nan an yi recording da sunanka kai ne ka shiga wuri kaza kai ne ka shiga wuri kaza kai ne ka shiga wuri kaza da haka za a iya gano ana saitawa ne cewa abinci ko mana komai na rayuwarsa za a gano to da yanzu ga ATM duk ga register ka ga ID card ɗinka ga komai network ne ko ba ka bane data da ka saya da sunan ka dama an yi register layin ka license ɗinka na yan komai duk inda kake wayar ka kuma yanzu wannan smartphone muna ta jin daɗin ta tana nuna duk inda kake haka duk abin da kai yana nan wasu suna nan duk lokacin da suke so za su gano shi to wannan yana musu amfani mu ba mu sani ba sannan kuma akwai raba kanmu a cikin waɗannan abubuwa akwai raba kanmu gashi nan dama mun yi gurufin kanmu kowanne guruf ba ka sauraron mutane sai irin naka ko ba guruf ɗin yan kaza da guruf ɗin yan kaza in ban da ta nan ba inda kake jin labarin wani abu da ake ko ba haka muke da bayan to muna ƙara jahilci muna ganin mun waye don haka mu mai da hankali kan amfani da social media ɗin nan kamar da dai masu sanin abin suke faɗakarwa ba duka ne abin yake da amfani ba ka kiyaye mai kake yi kuma ka ji tsoron Allah a cikin duk takawar da kake Allah kyauta mu koma karatu kada wa'azin yayi yawa yace li annahu innama an-nasu bi muqaddimihi domin kuwa mutane dama rayuwarsu ta shugabannin su ce ma'ana inda aka ja su nan suke bi yawa wa bi man yaqtaduna bihi waɗanda suke koyi da su su ne fitilarsu su suke kallo su bi a gefen addini shi yasa idan mutum ya so wani ba so na addini ba cikin sauƙi sai ya ɗauke shi ya fi da shi hanyar da yake so in kana son wani ina ce ta hanyar soyayya yanzu har kayanmu da muke sawa za ga muna biyayya ga waɗanda muke so ko in ka kalli kowa irin hular da yake sawa tana daidai da wani da yake sha'awa ko a siyasa ne nemi wani wanda yake sha'awa a siyasa sai sa irin hularsa ko ta bangaren kala ko ta bangaren irin hular ita kanta kana ganin sa ka san wani dan mai bin wani ne shikenan kwakwalwar ka ta tafi gun wani maimakon ka tsaya ka saita kanka a addinance ya zama kana da istiklaliya da independency na tunaninka taba'iyya da ake cewa taba'iyya rashin zurfin tunani ne ke sa ka in ba addini za ka bi ko malamin in ba tsayayye za ka bi ba sai zama cewa ka bi wani abu daban ba abin da yake gaskiya ba kuma sai a bata Allah kiyaye ne yace hadhal afaru huwa ka tafsiri wannan afar da kuke gani in an ce afar ana nufin maganar sahabi yawwa ko tabi'i wannan magana ta Hudhaifa ka tafsiri kamar tafsiri ne li qaulillahi jalla wa ala ga faɗin Allah maɗauki da yake cewa wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili haka ne ko ba kana jin wannan ayar ka san fassarar ta ce wannan magana ta Hudhaifa istaqimu ma'ana akan hanya miƙaƙiya in kuka bi yaminan wa shimalan shine wannan fatafarraqa bikum an sabili ma'ana wa anna hadha sirati mustaqiman lalle wannan ita ce hanya ta mai kakkiya fattabi'uhu ku bi ta wala tattabi'u subula kar ku bi zambiyoyi hanyoyi fatafarraqa bikum an sabilihi sai su rarraba ku daga hanyar Allah dhalikum wasakum bihi la'allakum tattaqun wannan Allah ya muku wasiya da shi ne ko kwa samu tsoron Allah Allah ba mu tsoron Allah wa fihi min al-fawaid ga fa'idojin da suke cikin wannan asar din wannan magana ta Huzaifa tana fa'idoji manya-manya daga ciki annal qurra'a humus safwatu wannan ya nuna mana cewa alqurra'u makaranta din nan ma'ana masu ilimi su ne zababbu a cikin mutane wa fi zalika zaman kan kana ismul qurra yutlaqu ala hafazati alquran a wancan zamani in an ce qurra ana nufin masu karanta alqur'ani wa ala talabati ilmi ana kuma nufin ɗaliban ilimi ma'abuta ilimi waɗanda suke karatu shi yasa manzon Allah sun yake cewa ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah da yace aqra'uhum na karku fi karku ce ko mujarradin alaramma ana nufin aqra'uhum wa ahfazuhum li kitabil wa a'lamuhum wa afhamuhum bihi mun fahimci abin yawa wanda yafi riƙewa yafi haddacewa kuma sannan yafi fahimta yafi aiki da shi shi ake nufi dama da aqra'u din yawa yani al-aqra'u al'alamu bi kitabin Allah jalla wa ala gani wanda ya fi kowa sanin littafin Allah ba kawai mutum ya karanta bai sani ba Allah kyauta je wani ban Allah ne mun waya na tambaya akan wani alaramma a ce alaramma ya haddasa ƙur'ani amma bai san ma'anarsa ba da komai duk ayon ciki تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال عند أو للرحمن ولدا بيسمى أنونين بقى aka ce an ja shi kiristoci sun rubace shi ya koma kirista alaramma kaga me dalilin waɗannan abubuwa rashin fahimtar abin da ake karanta da ya san ma'anar wannan an da aulin rahmani wala da innan da mai Allah yake faɗi ai kun ga ba zai tafi duk inda za a ce Allah na da ɗa ba kun fahimci abin da ke nufi yau don haka matsala sai mutum ya zauna ya san ƙur'ani bai san ma'anarsa ba a tashi a yi karatun tafsiri sosai a san me Allah maɗaukaki ke magana a ciki don haka an an ce ƙurra'u ba ana nufin hafaza kawai ba ana nufin hafaza kuma ulama waɗanda suke masu fahimta to sai ce wa idza kana kadhalika in ku sun kasance haka ne fa innal qurra'a fi kulli zamanin humul afqahu gani haka qurra'u a kowane lokaci sune al afqahu mafiya fahimta mafiya fiqihu mafiya sanin abin da ya kamata walaisu al-aktharu qira'atan ba ana nufin waɗanda suka fi haddace qur'ani ba ba sune al-qurra'u ba wal qurra'u humul afqahu bi kitabillahi jalla wa ala ya'lamuna hudud ma anzala Allah sune waɗanda suka fi fahimtar littafin Allah kuma sun san iyakokin Allah iyakokin abin da Allah ya saukar ala rasulihi akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kad yakunu fi zamanin yakfuru alqurra'u alladhina la ya'lamun kila ai samun makarantan da basu sani ba basu da ilimi a wani zamani qurra'un yaqra'una alquran makaranta sun san qur'ani sun karanta sun haddace wa yaqra'una sunnata kuma sun karanta sunna wa yaqra'una alkutuba kuma sun karanta littattafai ku kun san mu anan kasar mu har gaba ce tsakanin makaranta alqur'ani da masu littafi da yanzu alhamdulillah abin yayi sauki da daga wani mutum malaman qur'ani suna ganin ka ɗau littafi za ka ya tafi ɗauko kokonto wai haka za ya tafi a gaya masa wa in wa in ma'ana saboda ana ga su su suka kama dahir iya qur'anin nan kawai in ka san to kai ka gama komai to duk wannan alama ce ta rashin sanin yadda abubuwa suke duk wanda ya karanta qur'anin in bai karanta fiqhun ba bai karanta hadisan ba da tafsirin da aqidar ba to ba zai fahimci alqur'anin ba alƙur'anin ne za ka je ka koyo yadda za ka fahimce shi don haka ba shirka aka yi ƙur'anin ba a haɗa shi da wani abu wajibi ne dama a haɗa a yi ilimin na ƙur'anin kuma a yi ilimin na abin da ba ƙur'anin ba wanda ke duk kuma cikin addini ne da taimakon addini da karatun addini sai shi walakin la ya'lamun amma ba su sani ba walaysa indahum ilm zaka samu ba su da ilimi haka ne ko kama a fil muwatta kama yadda ya zo a cikin muwatta annabi mas'udin cewa abdullahi ibn mas'ud kala ya ce kaifa bikum ina ma a ce za ku ganku wata rana a wani yanayi mana ku ga kunan yan gata ba ku daɗe ba da rabuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mana ku kaddara wata rana a ce ku din nan idza kafura qurra'ukum a ce makarantan ku su fi yawa wa qalla fuqaha'ukum masu fiqihun ku kuma su zama kaɗan yace yace yana tsoron fitina za ta auku ga mutane in karatun kawai yayi yawa babu fahimta to haka nan ba iya qur'ani ba komai kake karanta ko hadisai ne ka haddace su ba tare da fahimta ba shi ma ba cikin abin da ake nema ka haddace ka hada da fahimta ka haddace qur'ani ka hada da fahimta to anan ake samun ilimi yace hadhihi fitnatun azima wannan fitina ce babba an yakfura alqurra makaranta su yawa an yakfura almuttali'un masu karance karance su yawa يستدلون بالقرآن سنة كفا هجة القرآن ويحفظون القرآن سنة حد شيء القرآن ويستدلون بالسنة سنة كفا هجة سنة عندهم علم بكلام الناس سنة سنة علم درأي متاني دمغنغن متاني بما في الكتب أتكل التتفي لكنهم ليسوا بعلماء فقهاء أما بما لم يبني بفقيه بني فهؤلاء لا شك يحدثون فتنة تون للي ذا سيئة تايد فتنه shi yasa malamai suke cewa ka kiyayi ɗan ƙanƙanin ilimi wanda da shi za ka shiga gonar da ba taka ba to za ka haifar da fitina kullum kada ka bari ka yadda zuciyarka ta gaya maka cewa kai yanzu malami ne kana shiga wannan halin wallahi ka ɗaure kanka kuma za ka cuci kanka la Allah ka cuci al'umma Allah kiyaye saboda za ka kai kanka mahallin da za ka ce ba za ka karɓi ra'ayin kowa ba wannan ai mun san ma da yake ai kaza da kaza ne kaza mu ma duk zamu iya karanta mu gane to zaka cuci kanka zaka cuci al'umma za a faɗi abu ka ce ƙarya ne ka fito da naka ƙaryar ne kuma ka gaya mutane ka ɗora mutane a kai ka kira ai fitina ai tashin hankali ai kashe kashe ai abubuwa duk saboda kankanin ilimi duk fitinar da muke ciki yanzu da ake ta fama da ita kasashen musulmi na rikice rikicen nan ISIS Boko Haram wayo duk me sababinta karamin ilimin ne yasa zaka ga malami ya haddace alkur'ani ya iya zaƙin baki ya iya bayani amma maganganun malamai duk bai san su ba abubuwan da suka shafi usulul fiqh nan da fiqhun nan hadisin nan ulumul hadis da zurfin su ayi agun malamai duk ba su yi wannan abun ba amma sun zo sun ce duk malaman kafirai duk kasar kowa kafiri ne sai shi shi kadai samu labarin wani ko yana cewa wai shi shi da abokinsa wata ran suka suka yi musu abokin ya yi wani abu sai ya ce dama su sun kafirta duk al'ummar duniya ne sai ya ce wa ɗan kai ma daga yau ka zama kafiri ne sai yake cewa wai shi yanzu a duniya bai san kowa ba musulmi sai wani mutum ɗaya a indiya sai shi sai matarsa duk gaba ɗaya al'umma sun kafirta da duk masu irin waɗannan ra'ayoyin ne a kafirta al'umma a zo a ta saba mabami ana kashe-kashe sababinsa shine wannan abu ƙarancin ilimi da rashin yin karatun asali a gun malamai da an yi a gun malamai za ka ga akwai kimantawa alal aƙalla kuma in za ka yi wa kanka adalci wallahi kowa ya duba duk tafiyan nan da ake kowace ƙasa duk fitintunin da suke ciki ba wani wuri da za ka ga malaman ƙasar suna cikin wannan abu ko kuna gani yanzu a ce duk malaman ƙasar a ce duk na gwamnati ne gaba ɗaya duk 'yan son zuciya ne kamar da su suke cewa ai malaman ba su je sun zama tare da su ana tawaye ga gwamnati bane saboda su masu son zuciya ne so suke duniya su ta daɗi is duk duniya malaman gaba ɗaya na fiƙi duk mai bada fatawa a duniya to ba wani za ka samu a cikin irin wani ra'ayin na masu boko haram ko isis ko mai samari ne yan shekara ashirin wani sha shida ma ya saba bindiga a shirye yake kashe mutanen gari guda ya ce saboda duk sun kafurta wallahi duk sababinsa menene wannan ɗan ƙaramin ilimin da kuma za a kafa fatawa a kansa ba tare da an yi karatu a gun malamai ba Allah tsare mu haka ka rika kokari kana tuhumar ra'ayinka kana ganin eh to na fahimci abu kaza ya kamata dan kawo shi gun yan uwana su ji na taba ban wannan shawara wani lokaci ko karatu kake yi sai ka karanta wani littafi abin ya burge ka sai ka wani ra'ayin wani malami ba a kasar yake bala Allah na wata kasa ne to kafin ka zo ka sa shi a karatu ka gaya wa mutane ka tabbatar da ‘yan uwanka irinka irinka karka ji cewa ka fi su ka ɗan kawo musu in ma kana ganin cewa ba wani saman ka to ‘yan uwan naka da kuke daidai wa daida same su ku tattauna wannan abu ya kuke gani sai wani sha'a na taɓa jin wani malami ya ce irin kaza nan a kiyaye ka ji kaza ga kaza ga wani littafin karanta kana karanta sai ka ji kawo rike amma in ka koma kai kaɗai a garin ku kai kaɗai unguwar ku kai kaɗai a ɗakin ku kai kaɗai ka samu littafi kai ta karantawa sai ka fito kuma ka gaya wa mutane iya wannan abun ka ɗauka ba komai a duniya na ilimi sai wannan to za a samu matsala a riƙa interaction da mutane ka shiga cikin al'umma shi yasa ba a san malamin da yake kullun shi kaɗai ya koma ba ruwansa da kowa ne ya ce shi ba ruwansa da duniya kaza da kaza din ya koma ƙauye ya zauna ko wani abu a kiyaye irin waɗannan abubuwa ka fito kai mu'amala da mutane ko za a saba da kai ya zama an san ra'ayinka an san inda ka dosa kuma in ka kawo din za a iya kawo gyara za a iya cewa kaza da kaza daga an karkace kuma jama'a za a samu damar da za a ce ku kiyayi wani fa ya shiga wata hanya Allah ya kyauta su da sahabbai haka suke kansu a haɗe kuma sababin haɗin kan wallahi shine wannan tsayawa a wuri ɗaya din ya zama cewa mun fahimci asalin addini shine sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai ke cewa ina ne yace hadhihi fitnatun azima a mun wuce nan yace li'annahum yawa fa haula ila shakka yuhdithuna fitnatan lalle waɗannan ba makawa za su farar da fitina li'annahum yadurruna bin nas za su cutar da mutane idza qalu ma lam ya'lamu in suka faɗi abin da ba su sani ba to za su cutar da mutane za ka yi fatawa akan abu ya halatta ba bai halatta ba mutum ya tafi ta addini da shi shekara 60 akan fatawarka alhali akan kuskure ka bashi sai ce wa idza nazara an-naziru idan mai dubi yayi dubi al-yau a yau din nan da muke ciki fil ahwali a yanayin mutane wajada anna al-qurra'a kathuru zai samu makaranta sun yawaita masu yawan karatu akwai karatun qur'ani da haddace shi karatun hadisan ma da haddacewa karatun maganganun malamai da haddacewa duk akwai karatu za ka samu mutane samari da yawa yanzu sun san littattafai ko kuma za a gaya maka sunan littafi kaza wani ya ce kaza wani ya rubuta kaza duk muna da wannan amma sai ka ga akwai bambanci na tasiri tsakanin zamaninmu da zamanin baya zamanin bayan la'alla ilimin nasu ma bai kai yanzu ka buɗe kwamfutar ka komai za ka samu na ilimi ga shi nan ga intanet nan sheik google kana sace komai zai gaya maka sai ma ka zaɓi inda za ka ɗauko shi sa wasu ke ce masa wai sheik google sai ka zo ka rubuta abin da kake so ka rubuta duk kofowa kai na wasu wani ma bai gama fahimta ba amma dai ya kofo ya kawo sai a ce ilimi yayi alhali ba karantawa ba ba fahimta kai yayi ba to irin wannan abun ga sunan da yawa yanzu wal fuqaha'u qallu amma masu fiqhu haƙiƙanin fahimtar yadda abubuwa suke kaɗan ne yanzu al fuqaha'u alal haqiqati wanda suke da fiqhu na haƙiƙa al fuqaha'u billahi jalla wa ala wanda suka san Allah yadda ya kamata wa bi tauhidihi kuma suka san tauhidinsa mana alfuqaha'u billahi jalla wa ala bi tauhidihi alfuqaha'u bil halal wal haram wanda suka san halal da haram alfuqaha'u bis sunnati qallu duka waɗannan dangogin fuqaha'u sun yi kaɗan a cikin al'umma walidhalika kathratil aqwalul ghariba shi yasa ra'ayoyi bakin ra'ayoyi suka yawa ko bakin ra'ayoyi sun saboda kowa daga littafinsa zai dauko shekaru kamar kar mu shiga wani zancen kamar talatin ko kaɗan lokacin da littafan ibn hazmin suka fara shigowa kano aka yi ta ɗaukar kamar wata moda mun san moda kamar wani yanayin yayi ne wata zahiriya zahiriya ra'ayoyin ibn hazmin an yi lokacin da suka ta yaduwa ko ba haka bane wanda ya san harkar ɗaliban ilimi a kano an shekaru talatin sai ka ga mutum ya ɗauko irin waɗannan ra'ayoyin baƙi sai ya kawo mutane ba tare da ya fahimci abin da mutane suke kai ba akwai buƙatar ka fahimci abin da mutane suke kai ka fahimci kuma menene gaskiya kuma me ra'ayin mafi yawan malaman musulunci akan wannan mas'ala kafin ka faɗi abu ba kowanne abu aka rubuta a littafi yake daidai ba yauwa ba kowanne abu za karanta a littafi shi a shi kenan tana karanta a littafi kaza yanzu misali da muka karanta babin tsarki a umdatul ahkam ai mun zo ra'ayin ibnu hazmin akan hadisin kada ɗayanku ya fitsari a ruwan da yake baya tafiya ko kuma ya yi wanka a ciki haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ko yawwa kada ɗayanku ya yi fitsari a cikin ruwa wanda yake rakit kamar pond haka wanda yake ba tafiya yake ba kuma sannan ku duddufi sai kuma mutum ya yi wanka a ciki kaga ka sa kazantarka kuma ka yi wanka a ciki me fahimtar ibnu hazmin akan wannan ibn hazm akan wannan cewa yanzu dai kai me ka fahimta ne abinda zaka fahimta shine ai kazantar a nesanta ta da ruwan asali ko ba haka bane yawwa to shi ibn hazm sai ya ce wai hadisin yana nufin hana ka aka yi kai fitsarin a ciki amma da za ka yi a kwano ka zo ka zuba a ruwan to ba laifi kuma rubuce ke a littafi yanzu wani ya ɗauko wannan ra'ayin sai ya gaya mutane ce ai kawai abinda aka hana shi ne kaza ai nassi kaza ya ce tun da ku ba kaza ba ne je ka ba laifi to shi kenan kaga sai a jefa mutane cikin bala'i to haka a sauran abubuwan duk abin da za ka fahimta ka yi ƙoƙari da Allah ka yi ardinsa a kan fahimtar malamai da na zamaninka da na zamanin baya ko su amma matsalolin ma an gama da su kai ne da ka kai wurin da ka gano insha Allah cewa ba yadda ka fahimta din bane kullum dai abin da nake so wala mu ƙara tsorata da irin yadda muka yi hayaniya a baya za ka ji cewa kamar kana magana ba wani ilimi a duniya banda wannan da ka faɗa a lokacin iya ahalari ka karanta fa amma za ka zo ka ce wane kaza wane kaza wane kaza kana ƙara ilimi sai ka fi zama matsoraci ka riƙa tsoro yayin da ka ƙara ilimi cewa akwai wani abin la'alla fiye da yadda kai ka sani yasa kullum ka karanta abin da baka fahimta baka ce ban fahimta ba zan bincika zan bincika an tambaye ka ka sani ka sani baka sani ba zan binciko in gaya muku wani ya fi salama tsakaninka da Allah ka zauna lafiya tsakaninka da addinin Allah kalau to mu samu wurin tsayawa lokaci ya kure mu tsaya nan inda yace walidalika kathurat al aqwal din saboda akwai maganganu da suke da alaka da hakan insha Allah za mu biyo ta kansu ya zama nan za mu tashi walidalika kathurat al aqwal al ghariba العجيبة التي نسمعها شافنا تسعين دا شدة ديدي ذا تاشي سطري نفركو سيدا منني darasinmu na saba'in da ɗaya insha Allah ta'ala Allah muke roƙo ya ƙara tabbatar da mu a hanya madaidaiciya ya tsare mu daga karkacewa karkacewa a ra'ayinmu karkacewa a aƙidarmu karkacewa a maganganunmu karkacewa a ayyuka Allah ya tabbatar da mu a hanyar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu tawadu Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muka sani wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu na'am na'am na'am na'am na'am na'am gaskiya ne na'am Hmm. Hmm.
ma'ana da yanzu da nake yi ba la'alla shi samar da wani Yeah.
abu ba wai ina so kan abu ba ne samar da wani yanayin bayan ga wani bai girma ba Yeah.
ko bai karfi ba Hmm.
sai kasar wancan sun da yi tafiya ba wannan kuma yana nan a kai har yanzu Hmm.
wannan shi ne.
to gaskiya ne ba laifi lamarinmu ne yana buƙatar taka tsantsan ana son haɗin kan to kuma ana tsoron ƙara wargaza al'amura amma dai insha Allah ta'ala inda kyakkyawan niyya ah, duk wanda ya san ilminsa bai kai yadda zai abu ba dama ai ina ga shine babban zai wanda zai wa kansa faɗa akan abin da yake yi mun samu kanmu ne a yanayin ah, mutum an riga an gabatar da shi shine kaza kuma ya saba yi to ko- to zai zama idan har ya dawo ƙasa ba shi bane to ba zai iya karɓar wannan ba kuma ba zai iya zuwa ya ce bai yi karatu ba zai yi yanzu a gun wani Eh, to kuma duk abin da ya da koma wallahi zuwa ga tsoron Allah mutum in mutum yana da jin cewa hakika yana buƙatar ya yi ilimi sannan ya ilmantar za ga wallahi ba zai jefa kansa cikin abin da ya fi ƙarfinsa ba yanzu duk inda za a ce je kai kaza na san ba zan iya ba tabbas zan ce wani ya zo ya fi sauƙi yau amma ka matsawa kanka dole kai ne kaza bayan kuma ba za ka iya ba yana daga cikin abin da ke cutar da mutane abin ba wai a ce maka malam wane ba ko liman wane wallahi ba shi bane mas'uliya ce da zaka tsaya gaban ubangiji a ce kana fure hudu ba kamar da ake cewa kafin mana hudu ban liman a zo kai wa mutane wa'azi in har a wannan matakin akwai abubuwan da eh, ba- baka gamsu da su ba ko baka iya miƙewa a kansu ba to akwai matsala yanzu a masallatan da ba a fassara hudu ba da hausa wannan fure hudu ban fa ita ce tafi komai muhimmanci abinda wani zai tashi ya faɗa din nan daga liman yayi na larabci ba a san ma me yace ba da yawa daga mutane haka eh, duk wato abinda za- ya kamata ka ɗauka ɗalibin ilimi shine duk abinda zaka gaya wa mutane fa ko menene ka tabbatar da kai din ka san shi yadda ya kamata alal aqalla in baka da yaqini ka ce naji malamai suna cewa kaza ka je kai ka je yawa ka ce wannan kaza ne amma ba kai ma ka je ko kanka a matsayin malami mai yanke abin da wasu malamai suka faɗa ka ce a'a malam wani ba na tare da shi har ka ji haka haka zaka ji wani yana faɗa ni wannan fatawar ta malam wani ni ba na tare da ita sai kuma ka dubo sai ka kalle shi ni din waye mai faɗin wannan ni din a tsakanin malamai sai ka tausaya masa akwai mus- mus- musamman dai akwai buƙatar ah, abin da malam yake nufi shine ah, ja hankalin yan uwa ɗaliban ilimi ko da tara su wani abu ne wani abu ne gaskiya idan ba ko karfin shugabanci ne zai tara su ba wani daban ya tara su yana da wahala a zamanin yanzu wanda yake ganin kai din ma baka isa ya zo gaban ka ya saurari wani abu to yaushe zaka kira shi ka ce ya zo yayi wani abu idan haka ba wannan ne zai zama abu ba amma dai alhamdulillah gaskiya ni ci gaban da na gani a garin nan ya fi abin da ka faɗi amma dai ban ce babu matsalar da ka faɗa ban ce ka kirkira ba amma hakika an ci gaba sosai sosai yawa an ci gaba kuma kullum muna ganin ci gaba muna gode wa Allah in muka gode wa Allah kuma sai ƙara mana don haka muna fata Allah maɗauki ya ƙara mana ɗaliban ilimi masu hazaƙa kuma masu sha'awar abun ni na sani akwai da yawa ko waɗanda za su yi abubuwa da yawa fiye da yadda ma muke yi insha Allah ta'ala muna fata Allah maɗauki ya ƙara musu ƙarfin gwiwa ƙara musu ilimi Allah kuma ya haɗa kanmu gaba ɗaya mai wannan addini aiki wassalamu alaikum warahmatullahi